الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da bayani a cikin littafin muktasar na sayi ma muslim tarihin alhalin zaki yin abdu'azim ibn abdulkawi al-muzani yau muna tabbas ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga da makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 watan uku shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam insha Allah za mu dora kan inda muka kwana bayan hutu da aka yi na wata ramadan kamar yadda kasance a al'ada a cikin wata ramadan akan sai da wannan karatu muna masu fatan cewa Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukan na ibada wanda muka gabatar a cikin watan Ramadan sun kasance daga cikin bayan Allah wanda ya danta a cikin wancan wata wanda ya gabata su kasance mun fa'idantu mun tasirantu da darussan da muka samu a cikin watan Ramadan Allah ya kasance ya sanya su a cikin mizanin na hasanat namu kayan mu ta yi hutun wata ramadan muna cikin kitabul wasaya wa sadakati wal nahli wal umra mun fara bayani a cikin wannan littafi muka tsaya mun karanta hadisin sa'id ibn jubair kalkashin babu wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajil mushrikina min jaziratil arab wa bi ijazati al-wafd yana insha Allah za mu tashi babu nahayi an yahuda fi sadaka kuma karanta shi yawwa wannan mun yi bayani mun tsaya akan bayani akan wasiya kamar yadda wannan littafi ya shayi ababuwa guda uku wasiya ko koma hudu da wasiya da sadaka da nahal da umra wanda yake da nahal da umra wani nau'i ne na kyauta kenan abu uku ya kunsa da kwai wasiya da kwai sadaka da kwai kyauta babu na an yahu da fi sadaka wannan babu zai bayani akan hannun da aka yi wa mutum da ya sadaka da wani abu sannan kuma ya koma ya mallaki wannan abu wanda ya sadaka da shi ana umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala abaltu ala farasin عتيق في سبيل الله أذان الفجر صاحبه عمر بن الخطاب yace ya ba da sadakar wani doki doki wanda ya kasance horarre wanda yake hatik ya horar da shi doki ne wanda yake na yaki fi sabilillahi ya ba da shi ne a yi yaki fi sabilillahi ba a za a rusa wanda umar ya mashi kyautar wannan doki ko kuwa ya bashi sadakar wannan doki sai bai kula da ciyar da shi ba ya kasance dokin nan ya lalace wazananta annahu ba ya ruhu birotun daga bayan umar da khattab ya ga wannan doki a wajen wannan mutum ya riga ya lalace saboda rashin kulawa ya ce fazanantu umar ce sai na yi tsammani annahu baya a kuɓe rukusin in na nemi ya sai da man wannan dokin to zai sayar mani shi da sauki saboda ba da wata nagarta ba wani doki ba wanda ke mutane suna kwadai a cikin shi ba saboda yunwa ta riga ta lalata shi wasu amsa rasulullah sallallahu alaihi zalika gabanin ya aiwatar da wannan aiki kamar da yake wannan shine ya kamaci kowane musulmi duk abin da baka da masaniya a kan shi wata matsala ce jadida da faru gare ka baka san hukuncin ta ba to ba ka aiwatar da aiki sai ka nemi menene hukunci ganin dai cewa shi ya ba da sadakar wannan doki kuma yanzu yana sai ya sake mallakar wannan doki shin ya halitta ko bai halitta ba kuma zai mallaki wannan doki ne saboda wani dalili amma gabanin ya taya ma wannan mutum ya sayar mashi da wannan doki sai ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika shin ya halitta abin da ya fitar da shi ya sadaka da shi ya je ya koma ya saye shi ya mallake shi fa qala la tabtahu wa la ta'ud fi sadaqatika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kada ka saye shi ko da gani kai an sanya shi kasuwa ana sayarwa to kada ka saye shi wala ta'ud fi sadaqatika sayanka wannan abun kamar komawa ne a cikin sadaka abinda kai sadaka kamar kata da wannan sadaka ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka koma a cikin sadakarka kaga sabanin da a ce sayar ma mutum kai da wani abu wani abu mallakin ka ne sai ka sayar ma wani yanzu daga baya sai ya kasance yana son kudi ya sa shi kasuwa a hana aka je ka sake sayan shi sai ka je ka sake sayan abin yawowa amma abin da ya kasance sadaka ne kiwon mutum shi daban ne saboda aikin ya kai fi sabilin layi to kuma yanzu in ka sake ka sake dawa gare ka kamar kenan wannan aiki wanda kai fi sabilin layi wani abu na na kasa ya same shi fa inna la'aida fi sadaqati domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mashi munin mutum ya sadaka ya koma a cikin sadaka shi sai manzo Allah ya buga mashi misali yace fa inna al'aida hakika mutum da ke komawa fi sadakati a cikin sadaka shi kalkali ya'udu fi kai kamar kare ne ya ci abinci ya ci abinci sai ya amaye wannan abincin sannan kuma sai ya koma ya lashe wannan amai nashi da kwai munin da ya kai wannan ba a ce mashi bakar rajuli da kiyo sun ma yahudu fi kai da haka na aka ce mashi da ya yi sauki ya yi ya ce kamar mutum ne ya amai sannan ya koma ya lashe amai shi ai ya yi sauki da a ce karkar duko yau sai aka ne kamar kare ne zai yi amai sannan ya koma ya lashe amai shi sauraka ba a komawa a cikin sadaka don karga kai sadaka shi ke nan karga kayi da ta komawa a cikin sadaka sauraka wani na qatar bai sayi wannan doki ba ha? na'am yawwa gashi nan can maganar sadaka muka yi ko to ga lafazin kyauta ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qaydihi hadisi daga abdullahi dan abbas dan Allah ta tabbata a gare su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala zala ce al'ahid wanda ke komawa fi hibati saboda abin nan da kyauta da sadaka da aiki ne wanda ake saboda neman sakamako na lada a wajen allah to ba da bambanci da sadaka da kyauta ba a koma a cikin kowane ɗaya daga cikinsu an san bambancin sadaka ko sadaka kana yin dane ga wanda yake mabukaci ko wanda ke nema na bara uku wanda yana da bukata amma saboda nauyi ba ke yi bara ba ku haɗa zumunta da shi ba ba ku da wata alaƙa da shi sai ka ɗauka ka bashi yana da bukata wannan shi ne sadaka hiba wanne wanda yake ko aminin ka ne ko abokinka ko wani abu ne wanda ko wani makwauci ko wani abin nan wanda yake ba ya da ma bukata amma saboda ka karfafa dankon wannan alaka tsakaninka da shi kasan yana bukata yana da son wani abu sai ka ce bari ka sai wannan abin ka yi mashi sadaka da shi to ka yi mashi kyauta da shi wannan shi ake kira kyauta ita kyauta har mawadaci ana ma kyauta amma ka ga ai mawadaci an mashi sadaka ba a mashi sadaka shi mawadaci saboda ya wadatu daga sadaka saboda haka ba a koma a cikin kyauta idan ka yi da shi kenan haka nan sadaka ba a koma a cikin sadaka a lokaci a lokaci ɗaya ne malamai suka yi bayani wanda mutum yana iya yi kyauta ko ko ya yi sadaka sannan wannan kyauta ko wannan sadaka ta dawo mashi kuma ya kasance ya halitta ya mallake ta sai ta hanyar gado hanyar gado ba ta hanyar sayi ba yawwa in kai kyauta ba a koma ka ce ka sai wannan abu da kai kyauta da shi haka nan kai sadaka ba ka koma ka ce ka sai wannan abu da kai sadaka da shi amma kyauta ne mutum ne sai ma wani makusancin shi kyauta ko wani baban shi ko wani amme shi don kuma baban shi ko ta magaje shi ko wani dai wanda ke suna da zumunta da shi da kwai nasar tsakanin shi da shi yanzu sai allah ya mashi wafati allah ya karɓi rayuwar wannan dan uwa na shi wanda ya mashi kyauta to abin nan wanda ya kyau mashi kyauta da shi yanzu ba ya da rai abin ya zama na gado sai ya kasance wajen rabon gado ya faɗo wajen rabon shi shi zai gaje shi wanda ba da laifi sai ya gaje shi mutum ne zai sai gida ba baban shi ya ce ya ba shi gida da aka tashi rabon gado gida rabon ba da wani ɗasai sai ya rasu gidan shi ya dawo mashi amma yanzu ta hanyar ne ta hanyar gado ya dawo sai mallaki abin ta hanyar gado kuma waccan lada wadda ya ta kyauta ko ta zaraka tana nan gare shi babu man na hana ba'da waladihi tuna sa'iri bani wannan babu zai bayanin hukuncin mutum da yake yana da 'ya'ya da yawa sai yake banci wasu daga cikin 'ya'yan nan ko ko wani guda ya mashi kyauta kyauta wacce take mai madaukakiya wanda sa'iri bani ya bar sauran iya an nu'man bin bashir radiyallahu anhu qala tasaddaqa alayya abi yace baban shi bashir yace nu'man yace ya yi mata sadaka bi ba'd mali da wani abu daga cikin dukiyar shi saboda san da ke tsakanin shi da shi idan kana son mutum to kana son ka kyautata mashi wa qalat ummi mahaifiyar shi sai ta ce ma bashir mahaifiyar nu'man fafalat ummi amrat sunanta amra bintu rawaha amrat bintu rawaha rawaha la arda hatta tubi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kyauta da kace kayan madana to kyauta ce wasu take kila Allah ya karɓi rayuwarka rikici ya kasance ya shiga a ciki kamar mutum yana da gidaje ko yana da gonaki da sauransu wani abu ne wanda yake mai daraja sai ya ɗauka sai ya ce wannan gida kaiwa da na baka shi ta ce to ba zan yarda ba kayan mashi kyauta to ka je ka sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama shaidu ta ce a rubuta su takarda cewa gida kaza na wuri kaza in gida ne norman bashir baban shi ya bashi shi ka sa manzan allah zama shi ne shaida saboda kada allah ya karɓi rayuwarka ko ko da ran kama wasu biya su yi abin su ya abu ka bashi ba ban talaka abi bashir da wannan umar ya karbi shawarar wannan mata ta shi sai ya tafi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahidahu saboda yasa manzo Allah ya zama shaida ala sadakati akan wannan sadaka wanda ya mani wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi afa anta hadha bi waladika kullihim ya kai bashir dukkan iyanka ka musu irin wannan kyauta ko ko na amma na kada kai ma wannan kyauta qala la bashir ya ce a'a manzo Allah na amma na kada na ba qala taqullaha wa adilu fi awladikum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ku ji tsoron Allah cikin mu'amalar da 'ya'yan ku yi adalci a cikin 'ya'yan zahirin wannan magana tana nuna wannan rishin adalci ne kana da 'ya'ya da yawa ka kebanci wani da wata kyauta na wani abu wanda yake mai daraja ya kasance baka ba wani ba faraja a abi lokacin da bashir ya ji wannan magana daga manzo Allah sai ya koma farar da tilkar sadaka da kuma ya ce sadakan nan da na yi maka na wasa kaga ce na obama na mada sadaka ko da ji lafazin ta sadaka da ma ce ya kyauta ya bashi cewa ya mashi sadaka duk da yake lafazin sadaka ana yi talake shi wani lokaci ana nufin kyauta saboda abin da ke tsakaninsu na kusancin ma'ana sadaka wannan kyauta da ya mashi ko wannan sadaka da ya mashi ya ce a'a inda manzo Allah ya nuna cewa zalunci ne sauraka ya dawo ya tada wannan kyauta wadda ya koko ya tada wannan sadaka wadda ya yi lafazi na biyu na wannan hadisi an kama da ne bashi da rajin lawa an ƙara tun da raka biyu a biyu a wannan lafazin annaba da ne bashi ya ce kafin shi ya kai tare da a lafazin da ya gabata bai nuna cewa tare da shi aka je ba ya hamilu ni ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ce ya manza allah ya shahad ka zama shaida an ni karna haltu annan mana kaza wa kaza min mali ka zama shaida ga da yau cewa nan man dana na ba shi dukiyata abu kaza da abu kaza da abu kaza faƙala a kullu banika karna halta misla mana halta nan mana manzo allah ya tambaye shi dukkan 'ya'yanka tunda ba nan mana ka dake gare ka ba ka masu kyauta irin wanda kai manuman ƙara da ya ce a ƙara fashi al'ala a za a yi ba za a ce ni ba zai yi shaida a kan irin wannan ba ka yi wajen wani na ya zama shaida ba zai yi shaida ba a kan abin da yake jawo ne ana zalunci sun makara aya suruka yanzu kai bashir kana farin ciki kana murna an ya kuno ilaika dangane sawa'an ka kasance ɗayanka dukkansu suna maka ɗa'a suna maka biyayya ba wanda ke gani cewa ka zalunce shi ana daga kallon ka azzalimi dukkansu su dinga yi maka ɗa'a da biyayya kasa su wani abu cikin jin daɗin rai da abin da za su su yi za su kallon ka a matsayin azzalimi wanda ke fifita wani daga cikin ƴaƴa akan wani hada bala ce maza Allah abinda nake so kenan kala fara izini maza Allah ya ce haka kawo haka da ba zai kasance inda yara ne masu hankali masu wa'azi so gane cewa wani an yi sanci akan wani ko da kawai ya yi dara da maka da ya yi abin da to ba za su yi daɗin su ga an mashi kyauta ba su an kyale su ko ba ma kyauta ba mutum ya yi kokarin ya ga cewa tsakanin ya'yan shi bai nuna bambanci ba ya dinga nuna ya yi san wani a kan wani ina wannan zai sa su kuma sai su yi gobe da yusufu wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin ikhwati yusuf haka suka ce ko wannan dabi'a ce ta dan adam annabi yaqub annabin Allah ne amma jubilati alqulubi ala hubbi man ahsana إليها wannan أذان العشاء wannan الله أكبر الله أكبر yake kyauta maka kyauta ta rasa shi to wanda ma ba kyauta maka sun naka ne kar ka yi tokar ka nuna ba ka sani Eh, saboda shi kan shi wancan ma ji daɗin zama tare da su Eh, kaga sun gane annabi yakubu ya yi son annabi yusuf har suka yi tokar suna gai inda yake wannan ko mutum yana koyawa dole sai an gane amma dai kada ya zurfafa yawwa kada ya zurfafa ya dinga yi yana dawowa yana abin nan in suka gane yana iya kokarin shi ba za su zarge shi akan abin nan kila su ma sai su yi kokari irin kyautatawar ta sa ake son shi su ma su samu wannan rabon na irin wannan kyautatawar ya su gane cewa baba yana son wani wani saboda me saboda yana ma baba da'a in baban ce ka ai kaza ba yi in baban ce ai kaza sai yi muku ba haka muke ba shi yasa lokaci ba ba ya samu in suka yi ma kansu adalci sai suka cewa a shi galibin da ya sa baban su baya ba amma duk da haka na aka tashi sallah ce wajen kayan sallah ne yadda ya samu wancan yadi irin wanda zai samu wancan sai ya samu wancan kai ya samu wancan babban yadi su kuma tun da ba su abin ko ko ce kai kai kai ma za na malan dinki inda kake man da ko kuma da ba kun da ku tai ba ni lokacin ki haka ma ya kara abin da su kenan ko yawwa ya kara tunzura su a sai ya kau da kai Eh, kamar yadda ya kyau da dama kowa ya sai shi ma abin eh, wannan zai sha su dawo sai su abin wannan yana daga cikin abin da ya kasance adalci a tsakanin 'ya'ya za a fifita wani abin akan wani amma ya kasance adalci wajen ciyarwa da abin a tsakanin malayu shi ma ba a fifita a fifiki na abin nan na zahiri wajen tufafi ko abinci ko wurin zama da sauransu ka fifita wata mata aka wata mata haka ne ɗaya don kai haka nan ka yi rashin adalci babun wani salamu a ban ji ba eh eh a wani wanda ga- wanda ba daga cikin yayan ba na fahimce ka misali ka yi sadaka ka ba ɗanka daga baya ka nuna maka bai yi ba ka ba shi ba ka ba saura ba kuma kila ba ka da abin da za ka ba sauran ko ko ba ka da niyyar ka ba saura sai ka ce to malam hamza tun da dai shi an ce karin ba shi bar in baka kaka da kake ni ko ba dole ba ne ba Eh, tun da dai can da ma shi kai niyya ka bashi kuma yanzu an ce in kai haka nan kayan rashin adalci ka dawo da ita to ba lallai dole kuma sai ka ba wani barcen na daban Eh, sai in kayi niyya kuma sai ka bashi yawwa na na eh na mm kuma shi kaɗai mm zai can daga ƙarshen rayuwa mm da Allah ya bashi mm shi kuma da ja shi an bashi gida shi wani mm wancan kuma da suka zo daga baya babu abin da ba mm mm
su kuma tsoho ya abin ba ya da abin abu dukiyar da abin ga Mm, shi wannan da ja shi wannan babba ya ɗan dake da zuwa kuma sanda ya zo duk dai na fahimce ka Mm, wannan ba ya komi ya riga ya ba shi rabon shi kowa ya sani ya ba shi nashi ba a cewa tun yanzu ya tallace su saura ba a ba su ba shi kenan ya zama gado ba a cewa haka inda lokacin nan shi kadai ne kuma yana da damar ya ba shi Eh, abinda bai halitta ba yanzu kana da diya kuma kana da wadata wani ya isa aure sai ka ce wani ko kana da gidaje ko kana da hilaye zai aure sai ka gida sai ka gina mashi gida in ka gina mashi gida a cikin gidanka ɗayan biyu ne ko dai ka bashi ya zauna mana ba bashi kai ba ko kuwa a'a ka bashi ya zama mallakin shi ila an je wajen notar an yi takarda an yi komi an yi komi wa- gidawa ne na wani ya halitta duk wanda kake so kai in kana da diya kana da gidaje kana iya kai gini duk wanda ya tashi aure ya je ya zauna in ya samu wadata ya samu hali ya je ya nashi wannan gida naka ne, ba ba shi kai ba in kuma ya kasance mallaka mashi kai ta aka je aka yi takarda ko aka yi shaidu gida wane a rubuta na bawa na mallaka mashi ya zama mallakin shi kuma kana da wadata yanzu wani sai auren shi ya tashi shi ma ɗanka ne ko uwarsu ɗaya da wancan na farko uku ba uwarsu guda ba yana daga cikin adalci kamar da ka ba wancan shi ma ka ba shi haka na haka na haka na kana badawa har ya kai yanzu ba kada to yanzu wancan su sun riga sun samu gidaje yanzu kana da sauran gidaje wayanda baka bada ba to wannan sai a yi tarayya wajen gadon su in kuma ba kada sai wannan wanda kake cikin shi shi ma wannan baki ne sai a yi tarayya cikin gadon su sai yana da cikin kyawun mu'amala su masu gidaje suke to kun ga dai babanmu ya yi ma ya riga ya hau kyautar gidaje lokacin yana da hali ko kuma yanzu bai da hali ko yan baya ga gida ya bari kun bar muku wannan gida ku raba mu ba mu da gado a cikin sai ku gaje shi kaga za su ji daɗi su abin ne wanda dai ya ya halitta amma wanda aka riga aka ba shi kyauta kyautar ta riga ta yi babu zalunci a cikinta daga baya ba a tada ta ta riga ta yi ta zartu ba magana a tada ta wallahu a'lam wani salam shi nan wajen sadaka da hiba mm kamar can hadisin man da gari na'am ya shi ya kai sadaka masallaci ya yi na'am sai dan shi ya ma iyyaka aratukum ya zai ya zo to mm sai ya gani sadaka da aiki ce ba kai ne ke ba.
na'am kuma sai ya je kawai ya nemi su ta kowa ba za ka ma ba za ka ma na mhm yana yana ba nuna ya yi gini ba ɗaya bane da sadaka da tunda shi ba shi ne ya yi ba
ba dai da sadaka da kyauta ba ai ana sadaka yace ba galabazin ba ta sadaka alayya abi kuma sai da ya kawo nan da wanga nan hadisin wanga ya bayyana eh na hal cewa na hal na na nan an yi kan na hal tuba an na hal kuma kyauta ne ko shi ne yace ana italakin sadaka ana nufin kyauta ala kulli hal abin da ya kamata mu fahimta ita duk sadakar da ya kasance ana magana a yi shaidu a kanta to abin mai daraja ne mai muhimmanci za ka ɗauke shi kamar wani gida ko ta gona ko wani nan ko gona abin nan yawwa wannan kawai ya yi itace ne ya debo ya kai bakin masallaci kamar yadda ake kira a rataya masu bukata su zo su ina kyau tsammanin a yi ya itace ne ko ko ko sadaka ce ce aka yi talafi to ala kulli hal ko da ma ko ko da ma dai menene abu ne wanda yake mai sauki Mm, wanda za a kai a aje bakin masallaci wanda ke da bukata ya zo ya dauka yawwa kuma kaga da ya je ya kai ya aji lalle ba shi yake ne yawwa ba shi yake ne nan ba a zargin shi da cewa ya fifita shi da wani abu ko da ma mai kiman ne wanda bai ba wani ba yawwa yanzu da da ya je ya kai kadara ma irin mai darajar ne da muke bayani sai takardar gida ce gare shi ya ce ka yau kauni na tashi sadakar gida zai sai ya je bakin masallaci sai ya ce ga sadakar gida inda kuma wanda ke kulawa da sadaka a masallaci ya ce duk wanda ya zo farko ko ya zo ya nuna maka yana bukata ka ga sadaka takardun gida don kika bashi ana nan dan shi bai san an yi ba ba an da ya je ya gaya mashi sharadi ba je an gaya mashi ba kun bai san an yi ba in ya kasance an je an gaya mashi ba ya halitta yawwa in kuma ya ji uban shi na cewa zai kai sadaka takardun gida a masallaci mai rabo ya zo ya amsa ya je ya amso bai yi ba amma kawai ko da ya je masallaci eh aka yi katari ga wani ya kawo abin a ce ga wani ya kawo sadakar takardun gida in ana yi amma yanzu ai ba a yi ko yawa ana yi ba dai kasashen mu yawa ba dai irin nan ba sai ya ce yana bukata sai ko da aka huda a ce asalin gida gidan baban shi kawai ya gaji ya- ya- ya- ya- ba a cewa a tada wannan sanadi sun da bayi da niyya da na kaga baya da wani bambanci wannan niyya ake abin eh, niyya ita ke bambanta ayyukan waɗannan guda biyu ko na abu mai daraja ma ne ko ko mara daraja ne Mm. can da ma shi dan wancan na farko bashir nu'man ya yi niyya cewa shi ya shi shi ya abu Eh, to wannan shine rashin adalci Mm. kuma wanga na biyu su ya'yan inda sun sab- tabbatar da cewa babansu adali ne ya ji ya dauko nan takardar na gida ai tabbatar da nashi ya suka ji labari ba su zargi uban da cewa wani shiri ne aka yi ko wani abin ba za su zargi shi ba Mm. saboda haka kenan mahaifin shi ya samu gadar wannan sadaka da ya yi kuma wannan abin da ya dauko ya zama nashi kamar da manzo Allah ya yi hukunci akan wannan hadisi da daga wallahu a'lam wa alaihi salam a ban ji ba eh eh yawwa mm a wannan ya halitta Eh, duk abin da ya kasance saboda wani dalili aka yi shi Eh, yara ne yaro ya yi kokari ya zo firimi ko dizim ko turazim yawwa saboda ka sa wasu yi koyi da shi kana aka kebance shi da da kyauta ko ka yi alkawarin cewa duk wanda ya zo za ka bashi ko ba ka yi alkawari ba sai dai abin lura in wani kuma wanda ba shi ba ya yi ƙoƙarin ta wannan wadiyyar da za ka yi shi kama shi ma sai kama shi irin wannan kyautar Eh, wannan shi ne adalci amma ba wannan in ya yi baka yi mashi wancan shi kuma in ya yi baka ma damu ba ta wannan da kawai rashin abin ne. Mm. na wani salam Na'am. Kuma shi kadai ke gare ka. Ha? Ha abin ko? Eh ba yi a ce an ba kowa. Hmm. Ta ce ba yi a ce an ba kowa tunda shi kadai ke gare ka. Ah, ah, Abin da ce guda ɗaya ne. Yawwa ya ce yana zama. Yawwa. Eh. kana iya ka bashi Eh, abinda za a kiyayewa kada ya kasance kullum shi kake ba yawwa shi yanzu yau ya gani shi kada yake gari shi ka ɗauka ka bashi gobe in wani ya gani ya tambaye ka ɗauka shi ma ka bashi Eh, wannan shi ne adalci Eh, amma ba irin abu wanda irin dai abu na yara wanda yake abin da kamar irin manyan kyaututtuka wanda ake magana ko gida ko sauransu ko wannan abin amma dan bukata na abin nan kai kana da shi ya gani yace ba ba ni wannan abu sai ka dauka ka ba shi kamar hula ko na abin in suka zaɓo ba wani ma a ba mu suka ce ku gaba ne amma ku bari inda samu kuma na ba mu in suka gane cewa ba kayi bane saboda wai kayi san shi ko ka fifita shi akan su ba da wani abu ko ko bukatu ne na makaranta nan karatu yake wannan abin ne wani duk bukatar shi ta taso kasancewar ayan ka ne karkashin ka suke to ko ka dauki nauyin ka biya mashi bukatar shi wannan ma shi ma ba rashin adalci ba ne ko ko wancan makaranta suke ta ta gwamnati wanga shi kuma ila an hido shi to zira mashi da hannu za kai sai ka hidda kudin ka sai ka biya mashi amma ba ta farko ba da wani da wani ku bari in kai ku ta gwamnati ku ga bari in kai ku ku ga mai zaman kanta tunda da akwai bambanci ai ko yawwa to bai kamata kai haka sai an kawo ya kasance al'ada ka dama ko da ya kasance dama mai zaman kan da kake kaiwa yanzu sai shekara ta so ba ka da haraji ku ya ba ne kun gaba ba sai ka kai su kila canji sai aka samu canji yanayin rayuwa kuma ka samu hali to in ma kyali suka yi su wanda suka biyo baya ka ɗauke suka kai su ba a ce maka kayi wani abu, saboda wancan da kai dalili mutum da shi ya zama dai alƙalin kai yawwa ya kasance ka a zarge shi da cewa ya karkata ne saboda wani dalili wallahu a'lam babu fil rajuli yu'miru rajulan umra al umra wani launi ne shi ma na kyauta wanda ake ambatan rayuwa a cikin shi al umra min al umr to yake hukunce shi wannan wani nau'i ne na kyauta wanda ke tun lokacin gabanin zuwa musulunci tun lokacin jahiliya ana irin wannan kyauta an ji abin bin abdullahi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin a'mara rajulan umra lahu wa li'aqibihi fa qala a'taytukaha wa aqibaka ma baqiya minkum ahadun فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت به وقعت فيه المواريث أنا حديثي حديث جابر بن عبد الله رواية الإمام مسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk mutumin da a'amara rajulan ya ba wani mutum kyauta ta umra ya ce amartuka hazan dara na baka kyautar wannan gida tsawon rayuwarka shine ma'ana amartuka lahu wa li'aqibi ya ce amantuka laka wani akibika ya yi bayani na baka shi rayuwarka da rayuwar bayanka wakala sai ya ce tara ta yi tuka waki bata ma'anar amantuka na baka da kai da bayanka ma bakiyar minkum ahadun fa innaha liman utiya matukar da kuma wani mutum ɗaya daga cikin zuriyar shi to ita wannan kyauta ta tafi daga wanda aka ba ita to ina halatar jiru ba ta dawowa ila sahibi ya kuma abucin asalinta min ajli annahu a'ata ata'an wa ka'at fihi almawaris saboda ya ba da kyautar da ya kasance gado ta shiga ya shiga a ciki saboda shi wanda aka ba in yana da magada to kaga wannan kyauta da aka mashi za ta shiga cikin gado za a gaje ta hadisi da an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsiku alaikum amwalakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike dukiyarku wala tusibuha kada ku fata ta abinda ake nufi da fata nan ba fata ta abubuwan zaranci ko abin nan ba ma'ana kada ku yi irin kyauta ta umra da ita ba inna umra amara umra duk wanda ya ce ya rayar da ya ba da wani abu ga wani tsawon rayuwar shi ba hiya lillazi ko umira ta tabbata ga wanda aka ba ita hayyan wa mayyita rayuwar shi da bayan rayuwar shi wale a kifihi kuma ta tabbata ga zuriyar shi saboda za a yi gadon wannan abu wanda ya bada imamu al'albani a cikin ta'alikin shi na mutasar nasu imam muslim da ya zo karshen wannan sai ya ce almuradu bihi ya ilamu abinda ake nufi da wannan hadisi ruwa jabi sanar da su annal umara hibatun sahiha mawiya ita umara kyauta ce wasu take lahiyayya wadda in aka yi da ta riga ta zarce yamliku ha almahu
wanda aka ba ita ta mallake ta mulkan taman mallaka cikakka la ya hudu ilal wahid abin ba zai koma ba akan asalin mai shi wanda ya kyauta abadan ha abada to fa idza alimu zalika idan suka kasance sun yi ilimi akan wannan to suna da zabi faman sha a amara yanzu dai kun san matsayin menene ka ce a amartuka kaza yanzu zabi ya rage nasu wanda yake so yana iya ci gaba da faɗin wannan lafazin wadda kala ala basiratin ya yi irin wannan mu'amala a kan ilimi wa man sha a taraka wanda ya san da kwai hadari yanan sai ya bari ya kasance ya rike dukiya shi kamar da lafazin wancan hadisi an siku alaikum amwala ya annakum saboda ya kasance kanu da zunnuna sun kasance suna azatar su masu yin wannan kyauta annaha kal'ariya kamar aro don ka ba mutum aro ko ya amshi aron kayanka ka karshe dai an mai maka za a yi ko yawwa wayar fiha zai iya komawa a cikinta to a cikin wuluwul mara na ibn hajar al-asqalani ya kawo dai wannan hadisi na jabir ibn abdullah inda imam bukhari ma ya fitar da wannan hadisi da lafazin cewa al'umra liman wuhibat lahu ita umra duk wanda aka ba ita to ta tabbata a gare shi wannan hadisi da imam bukhari da muslim wannan lafazin imam bukhari mun karanta lafazin imam muslim a wannan littafin na mutasar wali muslimin ga imam muslim kuma ibn hajar askalani a cikin burin mara shi ma ya kawo wannan lafazi wanda nan alhafiz ya kawo cikin muktasar na sai imam muslim cewa an siku alaikum amma da kula tafsiduha fa innahu man amara umra فهي للذي أمرها حيا وميتا منكر تاشكو ولا أكيد وفي لفظ آري ابن حجر يجي أتمنى لفظي من إمام مسلم إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي حقيقة عمرة wadda manzan Allah salasa mai nuna ta halitta an ya kula iya laka wadda hakiminka ya ce ta ka ce kuma ta bayan ka ce ba ma za ka lahiya laka ma rashta ya ce wannan abin naka ne matuƙar rayuwarka ya ce wani akibinka ba ina hatar je da sahibi tana komawa da zuwa ma'abucinta yasa ibn usaimin daga cikin fatawa nashi zai bayana cewa al'umara ta kasu gida uku akwai umara wadda za a yi takayyidinta a ce ma ishta akwai wadda za a cewa laka wadda akilinka a bai ta riga an yi bayanin cewa an ba ka ita da kai da baya wannan ba ta da wani iskali ta zama gado da abin da ya zama gado kuma ba magana a ce ya koma aiko yawuwa amma ma ishta wannan an sanya sharafi matukar rayuwanka to da kwai wanda za a yi a yi talaki a amartuka hazar da sai ya tsaya nan bai ce wani hakimika ba da kai da bayanka ba to irin wannan za a ɗauke shi hukuncin kamar ya yi ba shi ne da shi da bayan nashi inda da ana sanya yi ya sanya sharaɗi ada sai ya sanya ko amma kasancewa shi ya kyale bai sanya sharaɗi ba shi kenan ta zama umara wadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa liman wuhiba lahu daga baya ba ya zuwa ce a'a ai na nufin bayan rayuwar shi ke nan da ba zai ce haka ne amma in ya ce ma ishta ko ma ma nan umaraka a hamartuka hazar dara umaraka wasu malamai suna ganin ma yana cewa umri shi kan shi mai kyautai rayuwa ta yanan ya kasance rayuwar shi in shi wanda ya yi kyauta ya rasu wanda aka ba kyauta da ran shi to daga ran nan ya rasu abin ya koma na magada suna iya sayar da shi yawwa sai ya zama gida ya zama gado na rama ya yi ne tsawon rayuwar shi amma ya ce umaraka ai muddata umrika wannan ko da shi mai asalin gidan ya yi wa fati ba za a yadda shi ba zai ci gaba da amfani da wannan gidan sai da shi kuma allah ya karɓi rayuwar shi wannan abu kuma sai koma gado Eh, sai a raba shi a matsayin gado duk masu gadon shi sai su gaji wannan gida da ko wani lafazi wanda a cikin hadisin imamu abi dawo da imamu nasa'i manzo Allah cewa la tarqubu wala tu wala miru kada ku yi ruku ba kada ku yi umra ita ruku ba da nan da umra san duk ma'anar su guda illa iyaka bambancin ta cewa daga muraqaba ne kowane yana yarkubu sahiba kowane yana jiran ma'abucin shi da wanda aka ba kyautar da wanda ya kyautar kowane yana jiran mutuwar wani ba wai jira na yana fatan ya mutu ba yawwa na ka mutum kyauta kuma ka daga fatan ya mutu saboda da dawa maka A, ana nufin jiran da yake yin allah ya sahara su to shi ke yawwa ta ce a amartuka hazar da akira na mautan ko ko awwala na mautan dai na iya sanya tunda sharadi ne yawwa kuma akal ne ake yace na baka wannan gidan ka zauna har ya zuwa cikin mu wanda ya riga rasuwa in ni na riga ka rasuwa shikenan gida sai ya dawo ga magadana in kuma kai ka riga ni rasuwa gida sai ya dawo gare ni in kuma yace akhira na mautan karshen wanda ya rasu daga cikinmu gidan sai ya dawo ka nan idan shi mai gida ya fara rasuwa wancan wanda aka ba gida bai rasu ba gida ba zai dawo ba sai bayan rasu shi yawwa shine muraqaba ko daga cikin sayar kubu sahibahu tana sauraron rasuwar abin da shi wannan ma ya halitta ala kulli halin in an sanya sharadi za a lura da wannan sharadi ya ji allazina amanu awfu bil uqud wannan akadi ne aka yi masu imani ku cika akadin da kuka yi alƙawari ne mu'amala ce aka kulla kuma aka kulla ta da sifa aka yi alƙawari sannan za a kiyaye wannan alƙawari yufuna ha yawwa za a hadu suna cika alƙawarin su da sun suka yi wa muslimuna ala ko inda shurutihim musulmi suna nan a wajen sharadan su saboda ka in sharadan sanya sharadi zahiri ga nan abin nan shikenan sai a tai akan wannan sharadin za a cika wannan sharadin za a kiyaye shi dan ba ya sharadi ba za a dauka kyauta ce ya mashi ba ta da bambanci da sauran kyauta shi yasa wasu ke ganin ma cewa laka wali akibika kamar takidi ne kadai yake yasa an yace amartuka kawai ya isa cewa laka wani akidika wannan ya yi takidi dama an kaba mutum kyauta ta wace ce ɗan mulkin shi ne yau kuma abin da ya zama mulkin shi inda ba ya ita daga hannun shi ba aka ga magadan shi za su mallaki wannan abin ta hanyar ta hanyar gado ina ganin ko bai wannan nau'in na mu'amala ba ko ko ana yin hirin shi a gaji ba suwa daga kamata sada Ran dai an ba shekarun baya duk irin Ah.
wannan mu'amalu da akwai su.
yawwa wani zanna ga shi na yawwa hatsarin zauna har tsawon rayuwarka Eh, ko ko zauna har lokacin da ta buƙaci yawwa ina da shakka ba dai ba ce ga gida nan ka je ka zauna ina haka na ta wahalar haya biyan haya da sauransu da ɗaukar nan iyali ya yi yawa sauran ga gida na ina da gidaje sai ka zauna gida kaza har lokacin da na buƙace shi da wannan kayan miki sadaka da abin to abin da yasa ya kasance irin wannan ya yi rauni saboda ko rashin fahimta ko ko saboda irin muguwar abin da miyagun halaye ko na ɗabi'u na sanin wanda ya kyautata maka san ya kyautata maka wani lokaci in ka nemi ya maida maka abin wani inda kuka da mara godiya sai ya kama kamar cewa ba ka taɓa ma mashi abin nan yawo to amma duk da wannan bai hana kai wannan alheri Eh, ai kare ne saboda Allah ko Eh, ko da daga baya za ka yi dajin ko abin ya nuna cewa bai ji daɗi ba ba ruwanka da shi abin ya kai wasu ranar ka da Allah Allah da kai saboda shi kuma ya sani yawwa shi ko zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi in dai an yi sharri abin da kenan dai an yi sharri saboda haka irin wannan ka ba mutum gida ya zauna gida ma waɗansu ba su sani ba ya rade cikin gidan kai baka ba shi takardun gida ba ka fahimta ba cewa ka ba shi ba gila an mutanen anguwa su daga cewa gidan wani koko har shi in ba da niyya mai kyau a ce ka wani ya ba da gidan nan abin a ta yaya ta a cewa wani ya ba da wani ya ba da in ta yaya ta yi ta yaya sai a samu sai a samu rikici to amma duk in an yi shi ne a ya kasance an kiyaye da karantarwa ta addini insha Allah ba za a samu matsala ba mun bai kamata irin wannan nau'i na taimako ba ya kasance ya yi rauni ba a ci gaba da yin shi hanya ce mai kyakkyawa ta taimakon addini ya ne ake yin shi malam eh shi ne nake ba da shawara na ce a ci gaba da yi ga masu hali eh kas saboda matsalolin da yasa da ake samu a ce a bari haka yawwa an fahimce na aiko an sun tafi yawwa wakil ne ce daular sun daular na'am wa salam ha eh eh eh eh in yana ko yana sai ya je ya tambaye shi mana eh musamman ma saboda rayuwa eh shi wancan wanda ya bada shi ya ba shi din yana da magada eh bai wata takarda ba a rubuce ce ya ba shi ba bai dauki takardun gidan nan ya ba shi ba ga hannun shi in misali ya dauki takardun gida ya ba shi ko da ba a canza da sunan shi ba ya alama cewa ya mashi kyauta kenan ko ko kuwa a'a bai ma dauki takardun gidan ya ba shi ba amma a rubuce aka yi shaidu aka rubuta cewa ni wani na bawa na gidana na wuri kaza shikenan gashi da abin amma misali idan ya kasance wannan bata faru ba to shi dan gudun rikici yana iya je ya same shi wani ya ce ka san rayuwa yadda take gidan nan ka ba ni da gani ciki zaune nake yawwa ba ni takardun shi kuma kai ba a yi shaidu cewa ka ba ni ba ma ki rayuwa ɗana su ce nawa ne ko ko naka su ce naka ne ya kamata a san kowa ya san matsayin shi yawwa in yi haka nan bai abin nan ba Eh, saboda in ka ba a yi baɗin ba to tabbas ɗaya sai ya faru ko dai su wancan wanda ke cikin gidan su ce an ba babansu ko ko su wancan su ce a ai babansu ya ba shi ne ya zauna kaga abu kenan an yi shi saboda jin daɗin rai kuma daga baya an koma an rabu ba da daɗin ran ba wannan yana da kyau matuka musamman shawara ma ga duk wanda za su badawa tun farko ma ba sai an neme su ba su yi da niyya ya yi takarda a rubuta inda lokaci ne zini ilimi na na wayewa bai kamata ba a samu kai cikin wannan rikicin ba wannan makaranta da dai Allah ba mu lada inda muka yi kurakurai Allah gani da mu gyara ka kuma alkhairi Allah ya biya marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya da kuma da musulmi Allah ya kansu da rahama idan haka da mai Allah mana cika da imani Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkan kasashen mu na musulmi da abin zai tada hankalin musulmai Allah ya kauce shi Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya tarbi musulunci akan kafirci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم